أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا شابي وتنهدو wato wata na rabi'ul al'akhir ko kuma rabi' al'akhar sun ce ba a cewa rabi'ul thani saboda laraba ba su ja a thani sai abin da yake na thalif ko ba haka ba hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗai wato da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da shida ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun karanta aya wato ta biyu kenan a cikin suratul tauba amma da yake bamu yi nisa ba za mu sake komawa kan farkon surar mu takaita bayani da izinin Allah sannan kuma mu shiga cikin karatu gadan gadan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين na'am bayani ya gabata a sati ko guda ko sati biyu da suka gabata akan farkon wannan sura da waɗansu hukumce-hukumce da suka shafe ta a yau za mu ƙara da wani abu a gurguje shine wato athar daga abdullahi ibn abbas radiyallahu an wanda ya ce nazalat suratu tauba bil madina suratu tauba ta sabka a madinatul munawwara madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma abdullahi ibn zubair ya ce unzila bil madinati suratu bara'a an sabkar da ita wato ita suratu bara'a kina ana kiranta suratu tauba kuma suratu bara'a wato a madina sannan kuma akwai wata riwaya daga abdullahi ibn abbas da ya ce nazalat bara'a ba'da fathi makka suratu bara'a ta sabka a bayan fathu makka ina fata an fahimci ni sannan akwai riwaya daga abdullahi ibn abbas nazalat bara'a ba'da fathi makka ta sabka ne bayan fathu makka sannan akwai riwaya daga qatada yake cewa mimma nazala fil madinati bara'a to waɗanga athar ana kawo su ne daga magabata saboda fahimtar nassi da kyau ina fata an fahimci ni cewa za ka fahimci aya da kyau ko hadisi ko kuma shari'a ba tare da wato ka gina fahimta ka ba akan magabata to abu ne wanda yake ba zai yiwa ba to cewa ta sabka ba da fathi makka a nan sai mun duba ko da asarkin mukaddarta ya ya inganta ma daga ibn abbas radiyallahu an to ai ta suratu tauba sai ba wato kafin fathu makka ta sabka ba wai bayan fathu makka ba domin lokacin da an kai fatahu makka ai makka ta kuma darul islam ai wanda lokaci kuma bazan can bara'a da hana ba mushrikai mi mushrikai yin aikin haji ina fata an fice domin an riga makka ta kuma darul islam to shi yasa ma ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake nuna cewa suratu bara'a ta sabka bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko ya dawo daga yakin tabuka shekara ta tara to ya so ya haji wannan shekara amma kuma mushrikai a wannan lokaci akwai alkawari na zamantakewa na zaman lafiya tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma su kuma idan yace zai haji a wannan lokaci akwai matsala domin suna da talbiya da abubuwa na shirka wani lokaci ana tawafi ga yatufuna bil baiti uryanan suna tawafi ga dakin Ka'aba wato babu sutura wai wani lokacin saboda suna ganin sutura su ba ta halatta bace kaga akwai matsala ko ba haka ba sannan kuma suna yin talbiya labbaika la sharika lak illa sharikan tamlikuhu wala yamliku Allah baka da abokin tarayya sai wanda abokin tarayya wanda kan mallake shi bai mallake ka ba ma'ana allolin su to kaga kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai ji irin wannan banna ba kuma yayi shiru shi yasa malamai suke cewa sai yayi jinkiri har lokacin da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi aka warware alkawali daga nan kuma sai aka gabatar da shi ala ayyati hal dai maganganu ne na malamai mun kawo maganganu kuma mun rajjaha abin da muke ganin yafi zamantowa shine abin nan wallahu ta'ala alam to sura ta bude bara'atun min Allah an gane ko wato bayani ne na barra an gane ko yanke alaka handu uba inji waɗansu min Allah daga Allah wa rasulihi da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimata ar-rasul daga arsala ne yursilu to fa'ulun ne amma malamai suke cewa babu sulafi kinshi babu rasala yarsilu sai kaji wani ya ce ar-rasilu kuskure ne sai dai al-mursil shine ismul fa'il al-mursal amma ar-rasil babu cikin larabci rasala na fata an fahimci ne in ba yanzu a kirkiro shi ba to bara'atun min Allah wato bayani ne na barra an gane ko yanke alaka min Allah daga Allah wa rasulihi da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka ji kalima ta rasul ba wai tana nufin ko ina ba manzo sallallahu alaihi wa sallam take nufi ba a'a wani annabi ake magana kansa wani lokaci tana nufin ba manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula na ana nufin annabi Musa من الله دغ الله ورسوله da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alladhina ahadtum min almushrikin na daga waɗanda kuka yi shirk wato alƙawali da su daga cikin mushrikai na fata an fahimta to wannan ayar kafin mu dan je aya ta gaba abinda zan ƙara shine cewa akwai wani littafi wanda yake da muhimmanci ana kiransa mushafu sha an gane ko wanda wani malami da ake kira wato marwan nuruddin shi ya yi wannan mushafu sha alkur'ani ne aka yi amma sai aka fitar da maudu'ai karkashin ayoyi sai ya haɗa kamar ayoyi goma biyar ko bakwai sai ce suna magana akan maudu'i kaza to wannan yana da muhimmanci don saboda ka san maudu'an da ke cikin alkur'ani lokacin da zaka tattaunawa amma shi ya kawo ma'ana ya haɗa ayoyi ne daban-daban sannan ya fitar da maudu'i wanda ana iya fitar da maudu'i a cikin ko aya ɗaya fiye da maudu'i ɗaya amma shi sai gabari a haɗa ayoyi biyar shida bakwai kaza sai a haɗa wato abin nan haɗa maudu'ansu yake cewa a cikin wani littafin nasa yana da kyau kwarai da gaske an yi shi akwai mai hajmul kabir babba akwai kuma mutawassit to ban sani ba ko sun yi ba su rasa yin wanda kuma kamar mai kamar zi wanda ake daurewa ban gan shi ba amma dai waɗancan guda biyu suna san da akwai su babba da matsakaici yake cewa suratu tauba daga aya ta farko zuwa aya ta shida suna bayani akan intisarul iman fi jaziratul arab cewa imani Ya, ma'ana ya samu nasara a jaziratul arab jazira ta larabawa an gane ko asalin jazira shine tsibiri da hausa jam'in shi aljuzur an gane ko yace kuma tana bayani ne waɗannan ayoyin daga ta ɗaya zuwa shidda kenan wa tahdidul alaqati bainal muslimina wal mushrikin da tantance alaka tsakanin musulmai da mushrikai tahdid daga alhaddu na iyaka kina an sanya iyaka kowa ya san wurin shi ko ba haka ba wa itmamul ahdi min al iman kuma suna nuna cewa cika alƙawali yana daga cikin imani to duka waɗannan abubuwan da yake faɗa cicciro su ne zaka yi kaga tahdidul alaqa da Allah ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin sannan yake cewa mu imani ya samu karkuwa ko ya samu cin nasara domin Allah ya ce fa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashiril ladina kafaru bi adhabin alim sannan kuma ya ce fa idan salaha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad kaga wannan yana nuna musulunci ya samu ɗaukaka kenan yayi karfi wa itmamul ahadi min al-iman kuma cika alƙawali yana daga cikin imani domin Allah ya ce illal ladina ahadtum min al-mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin yake cewa kuma wal wafa'u bil ahdi min akhlaqil muttaqin cika alkawali yana daga cikin ɗabi'o'i na muminai don Allah ce inna Allah yuhifatinmu ilaihim ahadahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin wal kufru mu'adatun lillahi ta'ala shi kafirci adawa ne da Allah domin kafiri yana adawa ne da wa yana adawa ne da Allah wali rasulihi kuma yana adawa ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba wal mu'minin kuma yana adawa da muminai kai ya ce walil wujudi bi ma fihi bal ma kafiri yana adawa ne da dukkan abubuwan da Allah ya halitta al wujud na ana duk abubuwan da Allah ya saba domin mi domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim kaga duk abin da ke cikin samai da ƙasa yana ma Allah subhanahu wataala da ake dan wannan ya dullu ala shuhudil kuffar kamar yadda wato al-doktor Abdul Muhammad Tahan malami mai karanta suwa a ma'had na Rabatul Alam al-Islami yake cewa yake cewa kafirai ma'ana sun sun fita cikin taro ko tawaga ta halittu domin abin da ke cikin samai da ƙasa yana ma Allah tasbihi yana ma Allah sujada alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب to kaga ya nuna kafirai sun yi karanci ma'ana sun fita daga cikin tsari shi yasa suna adawa ne da Allah subhanahu wataala Allah kai mu da sani to wannan shine abinda dai malam ya kawo wannan littafi yana da kyau ɗalibin ilimi ya same shi abinda dai malam bai kawo ba abu guda ne shine cewa idan ya kawo maudu'i sai ya tantance ayoyi daga aya kaza zuwa aya kaza amma bai faɗi alaka tsakanin meye alaka tsakanin maudu'i da wannan da ya kare ba da wanda zai shigo ya kamata a yi bincike kan wannan in wani ɗalibin ilimi ya samu dama zai yi bincike kan wannan koko shi malam in ya jiya yana raye sai shi wannan aikin wallahu ta'ala a'lam mun fahimta ko to abu na ƙarshe kafin mu je aya ta gaba shine wato a cikin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur ya kawo wata magana yake cewa iftatahat sura kama wato tuftatahul uhud wannan sura ta bara'a ta bude kamar yadda ake bude takaddu da ake rubuta alƙawali wa sukukul uqud sukuk jam'i na as-sakku da sadum in an ce as-sikkatu an gane ko kuɗi da aka kera ko kuma as-sikka hanya fi sikakil madina a cikin hanyoyin madina amma an ce as-sakku takarda wadda ake rubutawa dan saboda wani alƙawali shi yasa kristoci Vatican suna da wani abu da ake kira sukukul gufran sukuku ita ce takarda wadda ake baka idan ka yi zunubi sai ka idan ka yi laifi kaza ga abin da za ka biya shikenan sai mu ce wato fada ya ce ya yafi maka kaga wannan hayaniya ce ita ce sauran musulmi suke yi su ce za su gafarta ma wani wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda ke gafarta zunubai sai Allah amma in mutum ya ma laifi kana iya yafe mishi a matsayin kai haƙƙinka قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون كل يجزى قوما بما كانوا يكسبون أو تكراء أما غافر كما إتكرة الله سبحانه وتعالى إن فتا أنفهم شيء ما لا يتي وسكوك العقود kenan kamar yadda ake buɗe takarda ta alƙawali ko ta wani kasuwanci ko ciniki bi adalli kalimatin alal gharad wadda take mafi nuna wato abin da ake son a kai gare shi ko na muradi ko kuma na qasdi alladhi yuradu minha wadda ake bukata zuwa gare ta kama fi qaulihim hadha ma ahida bihi fulan wannan shine abinda wane alkawari da shi da wane ko ko wa hadha masqalah alaihi fulan wa fulan wannan shine abinda wane da wane suka yi baki dai akan sa wa qaulul muwaffiqin da kuma irin maganar al muwaffiqin masu tantance haƙƙi in an ce at-tawfiq asalin shi daga wasaqa ne daure abu to ana daure ilimi cikin kwakwalwa kuma ana daure magana cikin takarda to galibi takarda da ta shafi wani alkawali saye da sayarwa gida ne ko abin da ya kama da haka ana rubutawa ko saki ma ana rubutawa sai a ce ba'a kenan ba'a fulanun li fulanin kaza ko kuma wakkala fulanun fulanan kenan ya wakilta shi ko tazawwaja fulanun kaza sai a yi takarda ta aure wanda kuma malamai suna ganin yin takardawa ne ya aure wance ba wai wani abu ne wanda yake sabo ba ko bid'a a tawfiki ne a tabbatar da abu saboda kada matsala ta taso yadda ana iya rubuta takarda ta saki ko ba haka ba kuma ana iya rubuta takarda ta aure don kaji an ɗauko takarda a meri da ake ce ma meri ko ba haka ba gidan ciyaman ga masu karatun ingilishi sakatariya an ba ku takarda cewa wance matar wani ce a tausiki ne ba bida bace ko kafirci ina fata ana fahimta ta sai ga mutum yana cewa wannan abin bai halatta ba bai halatta ba sai a zo zai yi balaguro a wata ƙasa a ce dole sai da wannan takarda sai ka kuma ya je an yi mishi kai ka ce kafirci ne kuma ka zo ka aikata kafirci sai ka ji a ce mallan ad-darurat tubihu al-mahdurat kenan da lura tana halattawa malam yace wa zalika muqtada al-hal wannan shine abinda hali yake hukumtawa fi insha'ir rasail lokacin da ake son a kagi ko a rubuta wata takarda wal mawathiq ko takarda mai tantance wani haƙi shine al-mawathiq anan wa nahwiha da abin da ya kama da haka ma'ana kai tsaye takarda sai ta fara da bara'a babban maksad nuna yanke alaƙa ko alƙawali tsakanin Allah da Allah da manzonsa sun yanke alƙawali da kafirai sai aka fara da wannan ba a tsaya wani wata wata ba ba a yi kwana ba an kai ɗan wani abu a'a kai tsaye aka je zuwa ga burin da ake so a kai gare shi ina fata ana fahimta ta don haka wannan tafsiri yana da muhimmanci ɗaliban ilimi su same shi musamman abin da ya shafi fage na balaga ta alkur'ani da sanin alaƙa tsakanin aya da aya ta alkur'ani da sanin alaƙa kuma tsakanin jumla da jumla ta alkur'ani bara'atun min Allah bara'a ce barra ce daga Allah wa rasulihi da manzonsa ila alladina ahadtum ga waɗanda kuka yi alƙawari da su min al-mushriki wato na daga mushrikai sai Allah ya ce ni
wa adhanun min Allah للناس يوم الحج الأكبر ala ramma dan diba dai kaɗan ko
وأذان akwai wata aya ka ketare ta
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين kalima ta fasihu tana nuna ku yi tafiya fil ardi a bisa doron ƙasa arba'ata ashhurin watanni guda hudu Allah ya ba su an dan saurara musu zuwa wata hudu kenan da wata hudu sun kare magana ta kare waɗansu daga cikin malamai suka ce kenan akwai mushrikan da aka yi alƙawari da su mutlaqan ba a sanya lokaci ba akwai waɗanda an sanya lokaci ko daidai da wata hudu ko ya fi wata hudu akwai waɗanda alƙawarin su bai kai wata hudu ba to sai suka ce dukkansu ya shafe su waɗanda ba su kai wata hudu ba an ƙara musu ya kai wata hudu waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a waɗanda dama wata uku ne to da wata uku sun cika su an riga an fitar da su babu wani zancen wani alkawari waɗanda suke da wata hudu ko fiye da wata hudu ko kuma waɗanda suke da wat- fiye da wata hudu amma an tantance lokaci kamar wata shida ko biyar ko ko waɗanda an saka musu ragama a saki an kai alkawari babu lokacin da an ka tantance to duka dai an sa su cikin arba'ata ashhur fasihu fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa arba'ata ashhurin watanni guda hudu wa'lamu ku sani cewa annakum ghairu mu'jizillah ku ba za ku wato mu'jizillah ku gajiyar da Allah ba ko ba haka ba wa ghairu mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wato mai mai wato mai kaskantar da kafirai ne anan za mu fara da mai jalalin da yake kawo bayani a takaice da ya kawo bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin yace fasihu ay siru aminina ayyuhal mushrikun ku yi tafiya kuna cikin aminci ya ku mushrikai fil ardi a cikin ƙasa arba'ata ashhurin a watanni guda hudu malam yace awwaluha na farkon su shawwal watan shawwal kenan daga wata wato daga shawwal dhulqa'da dhulhijja sai kuma muharram sune wata hudu ko yace eh, ma sayati abinda zai zo gaba kenan wala amana lakum ba'daha ba ku da wani aminci bayan waɗannan watanni guda hudu wa alamu annakum ghairu mu'jizillah ku san cewa ku ba za ku gajiyar da Allah ba ko ba za ku tsere ma Allah ba nan yace ai fa'iti azabahu ba za ku tsere ma azabar Allah ba asalin shi fa'iti na ne to da yake an yi idafa sai aka shafe nunu fa'iti na azabahu fa'iti azabahu ba za ku tsere ma azabar Allah ba wa annallaha sannan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala mukhzil kafirin mai kaskantar da kafirai ne muzilluhum daga azalla yuzillu muzillun wanda ya kaskanta muzallun abinda an ka kaskanta sannan zalla asalin shi daga kaskanci ne ko horewa an gane ko awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا abinda an ka wato hore ke nan baka ci an kaskantar da kasa ko kuma zululan hanyoyin da Allah ya hore mata ita wato abin nan kudan zuma ko mu ce zuma almuhimmu dai muzilluhum fi dunya Allah zai kaskanta su a nan duniya bil qatli Allah ya bada iko a kashe su an gane ko dan ya ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum sannan kuma wal ukhra Allah zai kaskantar da su su kafirai a daya din rayuwa a daya din rayuwa ukhra wanda ba duniya ba kina ita ce ni ita ce lahira bai ce wal akhirah ba wani sai ce kaga malam yayi kuskure a yanka ce ad dunya wal ukhra duniya da ɗaya ɗin wadda ba ita ba dama rayuwa duniya akwai rayuwar duniya da rayuwar lahira kenan nan iya ce wal ukhra ba zuwa sai ya ce wal akhirah wal ukhra ɗaya ɗin rayuwa wadda ba ta duniya ba Allah zai kaskantar da su bin nari da wuta Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su wuta Allah kai mu tsari wannan shine abin da malam bai jilani ne kawo wato a gurguje amma idan muka zo a cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur wanda yake yana kula da alaƙa tsakanin aya da aya da jumla da jumla wannan ina kawo shi ne saboda sanin muhimmancin at-tarabut wat tanasuq bainal ayati wal jumal wal kalimatul qur'aniyya kasa akwai alaƙa tsakanin surorin alqur'ani mun kawo imam suyuti na littafi da kuma farkon sura da ƙarshen sura mun kawo shi a tafsirin da ya gabata sannan kuma aya tana da alaƙa da aya ibnu ashur ya kula da wannan duk da yake sauran tafasir suna kawo shi amma ba su bi shi a matsayin manhaji ba wanda ya bi shi a matsayin manhaji shine imamul biqai a cikin nuzamud durar fi tanasul bainal ayati was suwar amma kuma wani lokacin yana samun nisanta bai samu dacewa ba amma ibnu ashur ya fi shi samun dacewa kuma shi ibnu ashur har da alaka tsakanin jumla da jumla ko da suna cikin aya zai nuna maka wagga jumla tana da alaka da wato jumla kaza ta wannan fuska yake cewa to wannan fasihu fil ardi arba'ata ashhurin alfa'u littafri'i wagga fa'un sunanta littafri'i kai durar da kake duniya baka san fa'u tafri'i ba na ana nufin alfar'u shine reshi ko mu ce rehe duk ana faɗa da Hausa ko to littafri'i wannan fa'un an kawo ta dan a resantar da magana ma'ana icce yana da rassa to yanzu an yi bayani littafri'i ala ma'anal bara'a ma'ana ta bara'a an nuna Allah ya barra da su to sai aka kawo fa'un wanda za ta yi ma wannan magana reshi an gane ko yace li annaha lamma amara Allah bil adhan biha kanat ilaman lil mushrikin domin da Allah yayi bayanin wannan bara'a na barra a sanar da mushrikai ya zamanto ilanan ilaman lil mushrikin a sanar da mushrikai alladina humul maqsud bin naqd al ahad wadanda su ne ake fuskanta da wannan magana ta zancen warware alkawari wanda an sanar da su alladhi kana bainahum wa bainal muslimin wanda a tsakanin su da musulmai malam yace to fadhamirul khitab fi fi'l al amri ma'lum minhu annahum al muwajjah ilaihim damiri da anka ce fasihu to an san ko su wane ake nufi da wannan damiri na wawan wa zalika iltifatu yace to an juyar da magana fattaqdiru asalin magana falyasihu fil ardi domin an ce minal mushrikin daga mushrikai an ka ce musu to fasihu kenan sai an kai iltifati ma'ana marmakon a ce falyasihu kamar ana magana da wanda ba baya nan sai aka juyar da magana aka ce fasihu kamar ana magana da su suna nan kaga an yi iltifati wanda iltifati nan ba waiwaye da kai ake nufi ba ana magana kan wani uslubi sai a canza wani uslubi babi ne mai faɗi a cikin ilimin malala ina fata an fahimce ni malam ya ce to wa fasihu fil ard falyasihu fil ard wa naktatu hada hikima ita ce nakta al iltifatu hada al iltifat wannan juyawa da aka yi ta magana iblaghul inzari don a isar da gargadi ilaihin zuwa gare su mubasharatan kai tsaye ka san mutumin da zai gaya ma magana kana nan to idan ma baka nan bai ji tsoron fadar ta amma wani zai iya fadar magana mai yawa baka nan amma idan ka zo mi za a yi shikenan an ce wani mutum ne yake magana sai ce da Allah ne bayan sun yi alkawari sun kare sai ce kakka min magana yan sanda to ashe akwai dan sanda da sai dan sanda ce ya yan sanda suke magana sai ce yan sanda da suke magana suna cika alkawari ko ba haka ba yasa za ku ga da yawan mutane munafukai wanda bai san salon munafukai ba sai su kana shi cikin rami munafiki zai iya faɗar magana dubu amma a lokacin da aka je wajen zartar da ita suka gaba yana shi yasa kada ku damu da fasu faɗar magana ba a shiga cikin aiki ba faɗar magana daban lokacin aiki daban to wanda ya yi magana dan an ce minal mushrikina mushrikai to fasihu fil ardi ba a ce falyasihu ba an gane ko sai an kai iltifati ma'ana an faɗi magana kai tsaye dan Allah baya jin tsoron kowa shi yasa Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i babban malamin lokacin nan yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Maryam yake cewa wa qalu takhadha ar-rahmanu walada sun ce Allah mai rahama ya riƙe da sai ce laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u ba bai ya ce qalu yace to an yi iltifati kamar ana magana da wanda baya nan sai aka dawo ana magana da wanda yake nan yace saboda ana kiran shi shaja'atul arabiyya kamar cikin yaren larabci a usulubi na balaga ana kiran shi jarumta ta larabci ko zarumta ma'ana Allah baya jin tsoron ya musu magana kai tsalle mun fahimci wannan da kyau tau amma waɗansu daga ibnu ashur ya kawo ta magana na biyu yace to kuma yana yiwa a kaddara mashi wannan fi'ili mahdhuf a ce wato wa yajuzu taqdiru qawlin mahdhuf mufarra'un 'ala al-bara'a har yanzu dai a kaddara wata magana wadda ana res alakanta ta da bara'a kalima ta bara'a min uhudihim wato barra da aka yi da alƙawalinsu shine faƙul lahum sihu fil ardi kada kamar ana cewa ne ku tafi a bayan ƙasa sai an ka shafe ƙullahum domin shi alƙur'anin saƙo ne wa zai isar da saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda zai tura su masu isar da saƙo kenan fasihu fil ard ƙullahum ka gaya musu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ko waɗanda ka tura su isar da saƙo zuwa gare su tunda ya tura sayyidina ali da abubakar su je su karantar da wannan a lokacin da aka yi hajji ina fatan an fahimta wallahu ta'ala a'lam to fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ku yi tafiya a bayan ƙasa watanni guda hudu wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah kusancewa ku ba za ku wato buwayi Allah ba ba za ku iya tsere ma azabar Allah ba an gane ko wa anna Allah mufzil kafirin Allah subhanahu wa ta'ala zai kasantar da kafirai kafin mu je gaba aya ta gaba akwai bayani guda da ya kamata mu ƙara shine cewa mai jalalaini da ya kawo bayani sai yake cewa waɗannan watanni guda hudu da aka yi alkawali tun da an yi saɓani to waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa abinda ake nufi za su fara ne daga shawwal ina fata an fahimce ni kina sai ya zamanto daga shawwal za su fara har su kai zuwa ga wato abin nan har su kai zuwa ga shawwal zulqa'da tunda wasu na cewa zulqa'da kuskure ne zulqa'da zulhijja ko zulhajji suke cewa ko ba haka ba zulhijja ko zulhajji sannan kuma muharram kinan sai zamanto sun fara ne wato daga shawwal sannan kuma kinan sai zamanto akhirul muharram waɗannan watanni sun fita Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa wannan magana da waɗansu suka faɗa yake cewa ta saba mazahirin alqur'ani ina fata an fahimce ni domin nan Allah subhanahu wata'ala da ya zo ya ce wa azanun min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbar kaga wannan shela ce an gane ko min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbar a yawmal hajjil akbar an ka sanar da su to kafin a sanar da su ai hukuncin bai fara ko ba haka nan bane yawmal hajjil akbar wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa dukkan kwanakin aikin hajji sunan su yawmal hajjil akbar kenan sai zamanto an ce yawmal hajji amma ayyamul hajji ake cewa domin idafa wani lokaci tana mai da abu ya koma jami'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba ce wa in ta'uddu an'amallahi la tuhsuha ba shi yasa suka ce to kenan daga shawwal ina fata an fahimce to kaga wannan magana tana da rauni tunda zulqa'da zulhijja in an ce yawmal hajji al-akbar sai zamanto kenan daga shawwal suke tunanin an fara shirye-shirye aikin hajji amma yawmal hajji al-akbar wadanda suka ce shine ranar arafa na fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai suka ce yawmal hajjil akbar shine ranar yanka na fata an fahimce ni kina akwai maganganu daban-daban da malamai suka yi malai ce to wa huwa sarihun fi ibtida'i al-i'lam al-mazkur min yawm al-hajj al-akbar qur'ani ya fito qarara ya bayyana cewa ranar hajj al-akbar ran nan ne an kasar da su wa huwa yawm an-nahar malam ya fito cewa shi ya zaɓi cewa ranar yanka ce kenan sai ya zamanto cewa za su kare ne akan goma na rabi'ul thani watan rabi'u thani wanga wata da muke cikin shi ko kenan goma gare shi wannan lokaci zai kare kenan babu zancen a ce wai shawwal ne domin maganar ta saba ba zahirin alqur'ani shi ko abin da saba ba zahirin alqur'ani sai a ce malami yayi ijtihadi yayi kuskure ko ba haka ba kana ba iya binciken me yasa ya faɗi wannan maganar bincike ne amma sai ka gane ga dalilin da ya dogara gare shi amma kuma ga dalilin da ya fira shi karfi sai ka gane shi dan adam ne amma kuma ya yi kuskure sai ka neman masa gafara dan babu wanda baya yin kuskure ko ba haka ba malam bahaushe ce laihi tudu ne ko kai mi ka take naka kana kallon wani fasihu fil ardi arba'ata ashhur ku yi tafiya a bayan kasa arba'ata ashhur watanni guda hudu fasihu fi'li amrini ana cewa saha yasihu an gane ko siyahatan yayi yayi tafiya a bayan kasa amma idan ruwa ne sai a ce sala yasiru sayalanan amma kuma ruwa ma ana cewa saha yasihu sun yi tafiya shi yasa baitin imamu shafi'i yake cewa inni ra'aitu wuqufal ma'a yufsiduhu in saha qaba wata riwaya in sala qaba kaga in sala in saha saha yasihu wancan kuma in sala qaba sala yasiru to a larabci babu matsala in ya faɗi biyu ɗin to in ma faɗi biyu ɗin da ba dukkan su babu kuskure a cikin yaren larabci ina fata an fahimci sai dai a tantance ta fuskar riwaya wanne ne ya faɗa yake cewa in na ga ruwa wato in sun tsaya cak suna lalacewa in sala qaba in sun yi tafiya za ka ga suna wato sun tsarkaka domin ƙasa za su tsarkake su wa in lam yajri lam lam in ruwa ba su yi tafiya ba to sai ka iske sun gurɓace ko ba haka bane wannan imamu shafi'i yana koyar da mutum ne ko yana kwadaitar da mutum yayi balaguro domin mutumin da bai balaguro ba ana kiran shi kifin rijiya ko kihin rijiya bakin nan ya sani ina fata an fahimce ni amma wanda ya je wannan wuri ya je wannan kasa je wannan kasa sai ka iske fahimtar shi ta saba ma wato wanda yake gida kullum shi yasa mutumin da ya shekara 80 a gidansu bai san duniya ba amma idan kai yi balaguro kaga waɗansu wurare sai zaman to kwakwalwarka ta buɗe shi yasa mutumin da ya san ra'ayi guda a ilimi matsala ne wanda ya san ra'ayi daban-daban to ya fara tafiya bayan ka san ra'ayi daban-daban ka san dalilai na waɗannan ra'ayukan kuma ka tantance wani ra'ayi ne yafi ƙarfi kuma menene dalilin ka to wannan ka samu ilmi ke ina fata an fice ni sihu ku yi tafiya to nan umurni ne na shari'a al'amru fi'ili amri yana ɗaukar ma'ana kusan guda talatin a cikin yaren larabci a cikin wani tafsiri da muka yi mun kawo ma'anarsu ka koma cikin al-muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr abdul karim an-namla ka koma cikin kuma al-itqan fi ulum al-quran na imam suyuti ya kawo fi'ili amri yana iya ɗaukar ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai karanci kusan guda talatin ko abin da ya kama da haka ina fata mun fahimce ni to sannan kuma shi fi'ili madi ka koma cikin wani littafi da ake kira ma'anin nahu na uku an gane ko daga shafi na 308 zuwa shafi na 322 wato fi'li madi yana iya ɗaukar ma'anoni ɗaiɗaiɗai har guda goma sha tara a cikin yaren larabci sannan isti'malin shi guda biyar ne in ji ustazu doktor fadil samar ra'i babu lokacin da zamu kawo wannan fi'ili mudari'i shi ma a cikin wannan littafi ma'anin nahu na uku daga safha ta 323 zaka fara an gane ko yana ɗaukar ma'ana ɗai-ɗai-ɗai wato har zuwa ma'ana goma sha biyu sannan kuma isti'malin shi guda hudu ne to a cikin larabci nawa ka sani shi yasa in ka zo wajen fassara wani lokaci sai ka ɗauki ma'ana ka bata ma'ana guda sai a samu matsala fasihu na an ce kafirai aka yi ma umarni shin kafirai ana musu magana da al'amarin shari'a halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a ba aizancin tauhidi ba sai aizancin an ba su dama to an ce an ba su dama me alakar su da shari'a balle haƙƙo shari'a ta musu umarni malamai suka ce al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a su kafirai ana musu magana da furu'i shari'a ma'ana abinda ma ba tauhidi bane amma asali tauhidi za a fara kiran su kuma ba za a daina kira akan tauhidi ba amma kuma furu'i shari'a Allah ya musu magana da su menene dalili ba wai ana son a faɗa ba ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب نخوض مع الخ... وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين kaga sai suka ce lam naku min musallin ba ma sallah ai ya kamata su ce a'a mu ba ba mu yi imani ba amma sai suka faɗi da fesu wannan yake nuna cewa ashe an wato furu'u shari'a sun shafe su idan sun saba sun saba wa kawunan su amma Allah zai musu azaba akan wannan sakaci da suka yi mun fahimci wannan ko cikin abin da zaka ga إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين كذا لا يؤمن بالله العظيم توحيدي كده ولا يحض على طعام المسكين وان كما أي تيد كأي تروى أكن تيد المسكين أي رجع كان أبوه عند مسكين توحيدي با kenan da haka kafirai an yi musu magana akan furu'i shari'a da haka warware alkawali ko ko alkawali to ya shafe su ne ta fuskar umurni ne Allah subhanahu wataala na dai kenan na biyu wasu malamai suka ce a'a nan abinda za a hankalta ma shine cewa yin alkawali bangare biyu ne da shi yarjejeniyar da aka kulla tana da bangare guda biyu bangare na musulmai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sabansa da bangare na kafirai to yanzu tun da abin yana da alaka da manzo shi yasa sai umarnin ya shafe su ta fuskar ya shafi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau yana da kyau ɗaliban ilimi ai hatara wajen matsaloli kaga fasihu ku yi tafiya saha yasihu an yi umurni awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim tafiya bayan ƙasa nan ka ƙara ilimi to dan haka fi'ili amri wani lokaci yana zakuwa da ma'anoni daban-daban amma zan dan bada wato waɗansu daga cikin ma'anoni a gurguje saboda ɗalibin ilimi ya san fi'ili amri yana zuwa da ma'anar da in ka bashi ma'ana kullun kuskure zaka yi akwai al'amru littahdidi da ha babba ne ba da haƙari ba littahdidi daga haddada yuhaddidu an gane ko shine cewa tsoratarwa da sawar firgici da yin narko in ji malaman zauri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a فإذا أنزلنا إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ستشي اعملوا ما شئتم كو أيكة أبن دكوك قداما to idan wani ya samu wannan aya ce to kun ji ashe malaman da suke ce muna kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne ashe Allah ya ce ko aye da yake su ai ta ai ta ma sha'a haka Allah subhanahu wataala yake nufi a'a nan al'amru littahdidi da ce i'malu ma shi'tum ko aikata abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa ko kuma basir daga basira ne Allah masani daga abin da kuke aikatawa nan kinayatun anil jaza domin in ya san abin da kuke aikatawa zai sakan ka muku da abin da kuke aikatawa mun fahimci wannan da kyau ko sannan al'amru ya'ti litta'jizi at-ta'jiz daga mu'jiza ne gajiyarwa ka nuna wa mutum iyaka ta ko ba ka ake cewa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli in kuna shakkar abin da muka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawo muke nan to fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura guda na daga abin da zo da shi na alqur'ani duk da kyau sun ce fa'tu bi suratin ku zo da mutum irin shi wanda bai yi karatu ba kuma ya buwaye masana sun ka ce asinu nan bi ma'ana sad bi suratin min mithlihi suratan ka irin tashi amma zance mafi inganci nan sura na ana nufin mi ana nufin sura ta alqur'ani to nan da Allah ce fatu bi suratin min mithli ku zo da sura irin tamka alqur'ani suna iya kawo ta ba za su iya ba shi ya sama da kansa yace wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin yace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ya nuna musu ba za su iya ba shi yasa da malamai suka kira alqur'ani mu'jiza daga wannan ne fa'atu bi suratin tunda ba za su iyawa ba kenan alqur'ani ya gajiyar da su sai a sanya masa mu'jiza amma sifa ce wadda take lil ikhbari ba a sanya ma alqur'ani suna mu'jiza tauqifiyya domin qur'ani bai faɗe ta ba kuma bai zo cikin sunna ba ina fata an fahimce ni kenan sai zama to labari ake bayarwa domin alqur'ani maganar Allah ne in ka sanya ma Allah sifa kenan kamar kai ma Allah sifa in bata zo cikin qur'ani ko hadisi ba ba za ta tabbata ba ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam an gane ko wa adanu min Allah wa rasuli ko ba haka ba fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ku yi tafiya a bayan kasa nan al'amru ko mu ce dan ya shafi musulmi ne shi yasa ya shafi kafirai da musulmi tunda bangare biyu ne ko ko fasihu fil ard nan dama kafirai su ma yadda aka umurce mu da cika alkawali haka aka umurce mu da aka yadda aka umurce mu da cika alkawali haka aka umurce su da cika alkawali bi furu'u shari'a kenan su ma wato furu'u shari'a suna da alaka da su arba'ata ashhurin watanni guda hudu wa alamu annakum ghayru mu'jizillah kusancewa ba za ku iya tsere ma azabar Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda zai iya tsere ma azabar Allah duk dubaraka lokacin da Allah ya kama ka zai kama ka fir'auna yayi duk abin da yake yi ya ce shi abin bauta ne ko ba haka nan bane wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan kuma fir'auna ya ce ni ya ce shi ubangiji ne mai halitta alkhaliku almaliku almudabbir domin rabbu yana nufin bi alkhaliku almaliku almudabbir to bal ma a'a sai nuna ba ya fi Allah ba don saboda cikin alloli fir'auna kamar yana nuna akwai alloli ma halitta to shine ogan su kwata kwata yace ana rabbukumul a'la kenan kaga akwai rabbu madaukakin ubangiji yace shine madaukakin ubangiji amma duk abin da ya kare karshe sai gashi da hannu حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بعد سيري بأزاب الله دكا فرنك الله يكاو سياه أمك يا كاماسو فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون بذي وبا الله بذي بركة بذي بركة زي باك داما إن كان ذنب توبا كتوبا إن بك توبا با ذاك شغا هنو وأن الله مخزي الكافرين الذي كسكنت الكافرين على الدنيا يباكو إيكو أكنسو idan kun bi Allah sai Allah ya ba ku iko akan su ya kaskanta su an gane ko sannan a lahira kuma Allah zai kaskanta su duk ayoyin azaba suna nuna za a yi musu azaba ta walakanci Allah zai kaskantar da su a lahira Allah kai mu da sarki malam mu je aya ta gaba wa adanu min Allah wa adanu min Allah wa rasuli ila an-nas yawm al-hajj al-akbar أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان wannan sanarwa ce an sake maimaitawa i'lam bara'atun ka gani ana ta maimaitawa saboda warware alƙawali abu ne wanda yake ana bukata a san shi sannan mugga an gane ko mugayen mutane in ji kanawa mugaye wato kullum suna son idan kai mutum ne wanda ana yadda da magana ka ko kana da kima to suna neman kuskuren ka ko da karami ne don su tallata shi su samu su ruguzar da wannan aikin alkhairi da kake gabatarwa a cikin al'umma na fata amince kun ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a Madina an gane ko da an kai kai wani hari ga ayarin su abin nan ƙuraishawa an gane ko tun da yanzu madina ta koma darul islam a wato an zo an samu daula ta musulunci ana da izinin a yaƙi da su to da aka tare duke su ko aka kai musu hari wannan lokaci ashhurul hurum waɗanda dama kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ana girmama su to busu kai ba busu cika ba kenan ana da damar da za a iya kai hari a wannan lokaci to sai aka samu aka kai musu hari ƙarshen waɗannan watannin shikenan sai suka samu abin yada sai suka je suka ce ai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saba alkawali ya ce yana girmama alkawali ma'ana yana girmama ashurul hurum tun da abu ne yake sananne ne tun zamanin annabi ibrahim da ma abu ne sananne to yanzu gashi ya sa an je an kai hari a lokacin ashurul hurum shi yasa sai allah subhanahu wataala ya yi musu raddi da kansa yas'alunaka an shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah muqaddarta ko da an kai muku hari a cikin ashurul hurum to ku da kuka yi shirka kuka kwace dukiyar mutane kuka fitar da manzo kuka fitar da banko ya bayan shi wanne ne yafi aikata laifi ina fata ina fahimta fir'auna ya ce ma annabi Musa ya kashe mutum ko ba haka nan bane a dama annabi Musa ya ce yana da laifi wala hum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun ya fassara wannan laifin qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun fir'auna ya ce ma annabi Musa wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ka aikata aika aikakka wadda ka aikata ko ba kai ce ba annabi Musa mutum nawa ya kashe daya ko ba ka bane sannan kuma dan ya hana shi zalunci ko bai yi niyyar kashe shi ba ko ba ka bane fa wa kazabu Musa fa qada alayhi qala hadha min amali ash-shaytan fir'auna kuma jarirai yake yankewa waɗanda ba su taɓa kowa da ba yana ta yanke su shekaru aru aru kafin haihuwa annabi musa bayan haihuwa annabi musa bayan an turo shi fiye da shekara arba'in yana da yanka ƙananan yara amma wai shi ke ce ma annabi musa fa'alta fa'ala ta kallafi fa'alta turawa sai a zo a kashe musu mutum guda su yada ma duniya mu ga munan garuruwa da ƙauyuka ana ta hallaka mutane kashin kashi wanda hankali la ya balu amma kuma suna cewa mu ne yan ta'adda mu ne yan ta'adda amma bai kasashen mu a kawo mana sojoji a ba waɗansu makamai a ce su zo su karkashe al'umma su kuma a dawo a ce terrorism terrorism waye makamman da waye yi makamman da ake kashe mutane da su a kasashen mu mu ba mu yi su ba wa yake ba da makamman da waɗansu mutane su kashe mutane ba mu sani ba a ba mu amsa wa yake ba da kuɗi da ake sayan abinci ana tafiyar da waɗannan al'amura a ba mu amsa shi yasa wannan ɗabi'a ce ta siyasar ramatni bida'iha wan sallat shine ka jefi mutane da laifin da ka aikata siyasa ce ana kiranta ramatni bida'iha wan sallat wata mace ce tana dauke da wani ciwo amma duk wanda ta haɗu ta ce wani ciwo kaza gare shi kaga ciwon ta ne amma tana dora ma mutane kai ka aikata babba sannan ka dawo ka ce ma mutane sun aikata laifi wanda kuma da yawan mutane suna da irin wannan akida Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana munafikai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu qalu inna ma nahnu muslihun in an ce kasu kanna sai ce ai su muslihun na ba ma salihun ba su ba ma mutane na garbi su ne ke kawo gyara da su domin kasa mutumin da yake munafinci yake koyi kafirci ya bayyana musulunci to kaga ba wace banda ta fi wannan na fatan kuna fahimta ta to don haka dai irin wannan siyasa sun aure yayi amfani da ita kuma siyasa ta tashwihi ce ana kokarin a nuna addinin musulunci addinin ta'addanci ne ga sunan suna kashe kashe gashi nan dubban mutane yakin Ukraine da Rasha yanzu gashi nan America tana ba da makamai da turai da kuma kuɗaɗe don a yaƙi Rasha Hitler ya kashe dubban mutane ba a maganar su Mao na ƙasar China ya kashe dubban mutane ba a maganar su yaƙe-yaƙen da suke yi wa junansu yaƙin da 'yan protestant sun kai da 'yan catholic a zamanin tarihin ƙurunar wusta a turai dubban mutane dubban mutanen da turawan ingila sun ka kashe 'yan asalin ƙasar canada ba a magana wannan dubban mutanen da wato abin nan mutanen ingila turawan ingila tun da su ne suka yi mamaye duniya a australia sun zo sun iska mutane dubbai sun hallaka su dubban 'yan mutanen ingila sun kashe dubban mutanen ƙasar amerika waɗanda su ne 'yan asalin ƙasar amerika lezindiyan waɗanda ake kira lezindiyan tun da ba waɗancan 'yan inkan ƙasar indiya ba waɗanda ake kira cowboy ko ba haka ba asalinsu cowboy ne sai odubbe bash wato abin da take da suna saniya ita ake kira cow da english boy kuma tana nufin kamar matashi kenan cowboy mutumin da ke tafiya tare da shanu ma'ana makiyaya ne sun kashe dubbai daga cikinsu wanda ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar america wanda ake kira reagan ana ba da labari yake cewa yana son a yi masa wurin wanka piscine a cikin white house da aka je aka fara yin rami sai aka cimma ƙasusuwan dubban mutane da suka hallaka sai aka fasa yi to yanzu waɗanda za su ce maka ‘yan ta'adda ‘yan ta'adda ‘yan ta'adda Allah subhanahu wata'ala ya san kowa ne ‘yan ta'adda kuma duk wanda yake ƙoƙarin ya zalunce mu ko cikin ƙasa yake ko wajen ƙasashen musulmi Allah ka san su Allah ke muna maganin su wanda an da rabon tuba Allah ka ba shi damar tuba wanda bai da rabon tuba kowane ne a cikin kowane sektar yake a waje ko a ciki Allah subhanahu wata'ala ka san su babu da wani iko Allah kai kake da iko kuma kai kake iya nuna ikonka akan kowa Allah ya muna mai kyau to don haka dai Allah subhanahu wa kaga sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba alƙawari sai aka je aikin haji inda duk larabawa suna taruwa ina fata mun ce ni larabawa duka suna taruwa a wannan wurin kun fahimta larabawa suna taruwa kidan babu zancen ƙarya an je taron aikin haji an faɗa alƙawari tsakanin mu da ku babu shi kenan yanzu idan aka kai hari ina fata mun fahimce ni babu zancen kuma a dawo a ce a'a an saba alƙawari ba a saba ko alƙawari ba tunda suna iya yaga su ce kun gani kaza kaza shi yasa su sayyidina Umar radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in sun yi kokari manzo ya ba su umurni su kashe Abdullah ibn Ubay ibn Salul yace a'a li alla yuqil alla yuqal anna Muhammadan yaqtulu ashabahu kada a ce annabi na kashe magoya bayan shi ma'ana sahabbansa na kusa da shi kaga sai a ji tsoron shiga cikin addinin musulunci kuma haka suke yi a wancan lokaci su yada a yanzu ma haka suke yi su bata addinin musulunci a cikin media a cikin kafafen yada labarai yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su da ba wa adanu min Allah ibnu ashur yace atfun ala jumlati bara'a wannan tana da alaka ne an yi atafi akan jumla ta bara'a kenan bara'atun min Allah wa adanun min Allah kenan barra ce daga Allah kuma sanarwa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni da haka wannan shi ne abinda malam yace na munasaba tsakanin wannan aya da wannan aya malam mai jalali ne cewa azanun i'lamun min Allah daga Allah wa rasulihi da manzonsa ila nasi zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar rana ta hajji mai girma yawman nahri ranan ranan yanka kaga shi ba ya tafi cewa akan ranan yanka ce mun fahimta wadansu sun ce ranar arafa ce to idan ranar arfa aka yi wannan shela kenan ita ce ranar arfa an kai wannan ilan idan ranar yanka ce aka yi to kuma ranar abin nan ce amma yawmal hajjil akbar to in mun dauki yau da an kai idafa wadun sun ce dukkan kwanakin aikin hajji wannan magana tana da rauni amma ko mu dauke shi ranar arfa ko kuma dauke shi ranar da an kai yanka an kai wannan sanarwa amma arafa da yake larabawa suna taruwa ranar ne ake yin shela da waɗansu abubuwa waɗansu malamai sun fi cewa a wannan ce yau malhajjal akbar ranar yini da arafa wadda shi ne mafi girma don idan muka dubi duk wanda bai samu arafa ba ai babu babu hajjinsa shi yasa wasu suka ce yau malhajjal akbar shine ranar wato arafa wallahu a'lam anna malam yace ai bi anna asalin da anka ce anna an shafe ba'un ai bi anna Allah bari'un minal mushrikin cewa Allah subhanahu wataala ya barra daga mushrikai an gane ko wa uhudahum da alƙawullansu wa rasulahu da manzonsa bari'un aidan shi ma ya barra wa qad ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam malam yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura aliyu min as-sana daga sana wa hiya sanatu tis'in wato shekara ta tara kaga wannan yake nuna cewa an sabkar da bara'a ba da fatih makka sai dai mu ce kuskure ne ko ko an sabkar da sashen ayoyinta bayan ba da fatih makka amma in dukkan ta ake nufi ko ko wannan to a ita shelar shekara ta tara aka yi ta shi ko fatih makka an yi shi shekara ta nawa kaga wato sai da mutu shekara ta goma ina fata an fahimce ni fa'adina yawman nahri bi minan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idini yawman nahri ranar yanka bi minan amina bi hadhihi ayat a karanta waɗannan ayoyi kenan bi qira'ati hadhihi ayat wa alla yahujja ba'da al'am kenan ba zai yi hajji ba bayan wannan shekara mushrikun wani mushriki wala yatufu bil baiti kuma babu wanda zai yin tawafi da baiti uryan wato huntu bai da sutura domin mun ga muku suna yin tawafi zir lokacin jahiliya kun ga aikin jahiliya mutum ya zo wuri mafi tsarki ka'aba ya tube zir kuma a ce ya tawafi jahiliya kenan kuma abin da shaidan yake so kenan dama dan adam babban abin da shaidan yake so gare shi ya ga ya tsira wuta domin daga nan kunya ta shiri da zaran babu kunya dukkan shaidan ya sauko haka yi ma annabi adam talalla da ya ta farko yasa sutura ta fita daga jikin shi ko da yace ittanya ko ba haka ba ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima yanzu kuma wai an tace cewa wayewa ne mutum ya rika tafiya tsirara shina daga cikin waye to kaga shikenan idan ya zama to haka za ai ai lamari ya bace sai dai Allah shi muna baki to wannan shi ne abin da shi malam mai jalalaini ya kawo fa in tubtum ko ba haka ba anna allaha bari'un minal mushrikeena wa rasuluhu ai ka karanta ayat ko fa in tubtum idan kun tuba minal kufri daga kafirci asalin taba raja'a ne kenan raja'a minal kufri ila al-iman in mun dauka a shari'a idan kun tuba fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku anan kalima ta alkhairu sai kai hatta nan ba a cewa shine mafi alkhairi domin kafircin da suke a kan shi ba alkhairi ba ne in taɓa kathiran ismu tafdil cikin ƙur'ani so da dama yana zuwa maslubul afdaliya asalin ismu tafdil yana nuna wannan ya fi wannan in nice haga ahsanu min haga wannan ya fi wannan kyau kenan ishtaraka fil husni an gane ko wa faqa ahaduhum al-akhar sun yi tarayya a cikin kyau sai ɗaya fi wannan hada a'lamu min hada ishtaraka fi sifatil ilm wa faqa ahaduhum al-akhar to idan an ka ce khairun asalin ta kalima ce ta akhyaru dama kalima ta khairun da sharrun asalin su akhyaru ne da asharru to amma saboda yawan istimal sai larabawa suka cire musu alhamza to idan ka ce fa huwa khairun lakum idan kun tuba shine mafi alkhairi gare ku to ya samu matsala to idan kuka zama akan kafirci yana da kyau bai da kyau shi yasa malamai sai suka magana guda biyu a nan waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa nan fa in tubtum fa huwa khairul lakum in ma kuna sawa tsammanin kafirci alkhairi ne to fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kun tuba imani ya fi zama alkhairi gare ku abinda ake ce ma at-taslimul jadali an saka musu ma kafircin alkhairi ne to musuluncin ya fi shi alkhairi to ga mai alkhairi ga wanda ya fi alkhairi wanda ya kamata ka zaba mafi alkhairi shi yasa kakkatai kullum ka zo kana fassara wannan da wannan sai ka samu matsala kaga Allah ya ce ma annabi lut lokacin da abin nan mala'iku suka zo masa yace haula ibanati kunna atharu lakum waɗannan ƴaƴa ne mata waɗansu sun ce ƴaƴansa na tsatsu an gane ko aka ce to ai ba za su isi mutanen garin ba waɗansu suka ce a'a ƴaƴan garin ne gaba ɗaya domin annabi a matsayin shi na babban mutum uba ne na al'umma ko kuma a matsayin shekaru ma yana matsayin uba ga waɗannan yara ko ba haka bane wanda suka ce a'a to ai shi matsayin shi da musulmi bai dace a ce uba ne ga kafirai ba aka ce to wannan hujja akwai ta amma tana da rauni domin ko ta fuskar shekaru ana iya nuna cewa shi matsayin mahaifin shi yake to sai ce hunna atharu lakum su ne suka fi tsarki gare ku to atharu in an ce mata su suka fi tsarki ah to mazan su su suke da shi mazan su da tsarki ina katubai da tsarki a wannan wuri katubai da tsarki wannan wuri dauka ta yi daddare Allah ka mun tsari da ita da haka nan hunna zahiratul lakum ake so a ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wanda su malamai suka ce nan wa huwa hayyinun alayhi mai sauki na ga Allah domin ga Allah ba a cewa wannan yana da sauki wannan yafi sauki ina fata an fahimci inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da halittar da bai mota da kun fayakun to wacce ce tafi wata fi sauki ko tafi wahala a'a wanda su malamai suka ce a'a ahwanu alayhi fi aqlika fil qiyas al-aqli da za a yi qiyasi da hankali to ai ahwanu alayhi shine fi sauki a gare shi shi yasa kakka zo kullum kai ta fassara kalmar da kake so kalima ta alkhair tana zakkuwa da ma'ana ta alkhair ina fata mun fahimce ni ko kuma kalima ta alkhair tana zakkuwa da ma'ana ta ma'anar dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid kutiba alaykum idha hadara ahadakum al mautu in taraka khayran al wasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf kalima ta khairun kuma lokacin tana zakkuwa da ma'ana ta wannan yafi wannan to fa in tubtum in kuntu ba fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku mu dai haka na mufassara ba ko ba haka nan bane don kafirci babu wani alkhairi tare da shi ba sai mun dauki wancan magana ta at-taslimul jadli ba fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum idan kuka juya kuka bada baya anil imani daga imani fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah kusancewa ku ba za ku buwaye Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda yake da wani wuri wanda zai ce ba Allah subhanahu wata'ala wauta ce shirme ne shi yasa idan Allah ya tashi kama ka inda hanyar da kan nema kana ganin can tsira yake to sanan Allah zai kama ka la ya'ti sharru illa min ma'malihi sharri bai taba zuwa ba sai ta inda ba sa tsammani ba domin da an sa tsammanin zai zo ta wannan wurin to ta can za a tani duk shugaban kasa galibi wanda suke masa juyin mulki waɗanda ya amince ba ne bai sa tsammanin ba koko bai amince musu ba amma bai sa tsammanin ta wannan wurin za a shigo ba ko ba haka nan bane to ka san za a halaka ka kana tsayawa sha'ir ya ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihadu idan taimakon Allah bai zuba mutum ba a cikin mas'awar cikin wani al'amari awwalu ma yaqdi alayhi abu na farko wanda zai hallaka ka fa kaza hu musa faqada alayhi ko yace fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihadu abinda zai hallaka mutum shine ijtihadin shi ma'ana hanyar da ya bi yake ganin can ne mafitar take matakan da ya dauka waɗanda yake ganin su za su kare shi su za su zan sandiya halakarsa fir'auna ya riƙe annabi musa ya rene shi ya rene shi don ya halakar da shi ai babban abin da fir'auna yake gudu gushewar mulkinsa ko ba haka nan bane babban abin da fir'auna yake gudu mine ne gushewar mulkinsa wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun ko wa yara fir'aunu wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun aqra'at hamza da kisa'i da khalaf nuriya ko wa yara zai gani kuma Allah zai nuna mishi dama sai Allah ya nuna mai zai gani to amma kuma shi ya rene shi wa asali da tafi mulkin sa annabi Musa kaga faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana sai fir'auna da mutane shi suka su abin da suka tsinci annabi alu fir'auna mutane fir'auna suka tsinci annabi Musa liyakuna lahum aduwwan wa hazana wadansu malamai suka ce a ƙarshe lamul aqiba ce dan ya zama to maki gare su da bakin ciki wadansu suka ce a'a liyakuna lamul illa ce dan saboda ya kasance to a wajen Allah dan ya kasance don Allah ya sa abin da zai kasancewa su kuma a wajen su saboda sun jahilta sai zama to lamul aqiba sai zama to ta dauki ma'ana guda biyu mun fahimci wannan da kyau to dan haka inda kake sa tsammanin ka ci nasara ta nan Allah yake rubuta ka waɗanda kake ganin da su za ka yi ma Allah ta'addanci ka kare kanka sai Allah ya juyar da su da su za a yi ragaraga da kai shi yasa kada ka sa tsammanin kai saba ma Allah ka nemi kariya da wani abu wallahi ka aikin banza sai Allah ya sanya wannan abin shi ne sanadiyar halakka sojojin da kake takama da su wanda kake saba ma Allah sai Allah ya juyar da su jami'an tsaron da kake takama da su sai Allah ya juyar da su ƴaƴanka da kake ganin su ne kake takama da su sai Allah ya sa su koma makiyanka matarka wanda kake ganin da ita ce kake samun kariya sai Allah ya juyar da ita shi yasa duk abin da kake amfani da shi idan kana ba Allah ta'addanci sai Allah ya juya shi sai zama to sanadiyar halakka ruwa su ne sanadiyar mi dan adam in ya sha ruwa bai zai rayu to da su Allah halaka fir'auna mutanen annabi nuhu da mi Allah halakar da su ruwa kuma dan adam bai ne rayuwa sai yayi sai ya sha ruwa iska shine abin da dan adam yafi bukata a rayuwarsa ko ba haka nan bane domin ana cewa ruwa su ne abin da dan adam yafi bukata ba gaskiya bane iska ne domin idan baka shaki iska minti biyu ba za ka rayu minti ɗaya za ka rayu ruwa fa sai kai aure ka sha ruwa ba to iskan nan kuma da shi Allah ya halakar da adawa wa fi adin إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم an gane ko ba iska Allah tura musu ba tayi tayi halakar da su da shi ake rayuwa shi yasa abin da kake sa tsammani ta nan na mafitar ka tace to Allah ta shi kashe ka tannan shi kai gwada maka kai ba kowa bane Allah ya kyauta fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah kusancewa ba za ku buwaye Allah subhanahu wa ta'ala ba wa bashiril ladina kafaru wa bashir mai jalali ne ce ai akhbirka ba su labari kai musu bushara alladina kafaru waɗanda na kafirta bi azabin alim da azaba wadda take mai radadi alimun fa'ilun na bi ma'ana mu'lim wadda su malaman suka ce fa'ilun ba su da kuwa da ma'ana muf'il amma an saba musu an ce a'a ya zo alimin mai radadi mu'lim kenan mai sawa radadi sami'un mai ji bi ma'ana al-musmi' mai jiyarwa an ce an ji shi a larabci malam yace to azaba mai radadi wa huwa al-qatl shine kashi wal asru da kuma dauri a nan duniya a kama su a ribance su a yaƙi inji malaman zauri ribancewa fi duniya a nan duniya sannan kuma wannan fil akhirah Allah zai musu azaba da wuta da kuma abin da wuta wato ta ta kumsa akwai bayanai karkashin wannan aya kuma alaran makaranta aya ta karshe mu fassara ta sai mu sati mai zuwa in akwai rayuwa sai mu dawo akan aya wannan wa'azanu min Allah illa alladhina ahadtum من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين الله يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين سيوات أن دكوك القولي دسو دكتكم مشركين ثم لم ينقصوكم شيئا سنن بسرقي مكو كومي با ميجلان يتشي من شروط العهد ندك شروط القولي دا أكبر أكوي قراءة شاذة ثم لم ينقضوكم شيئا ba su warware muku komai ba amma shaza ce daga na ƙasa yan kudu waga kuma na ƙasa yan kusu ko ba haka ba إن آه، من الأهل ولم يظاهروا ولم يعاونوا بسطي مكبا عليكم أكنكو أحدا ولمتم من الكفار نكافر ري تو فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم كنا فأتموا إليهم كتكا مسو كتكا إزوا غريسو أهدهم القول سو إلى يتي إلى انقضاء مدتهم حزوا لوكا تندكوكا القول دسو يتكا أرشان كنا كاري واللوكا تندكوكا القول دسو الذي آهدتم عليها وندكوكا القول أكم ونن إن الله يحب المتقين المتقين الله سبحانه وتعالى ينا صن المتقين ما سوتا كوا ما سجن صورة الله بإتمام العهود سيتي دا تكا القولي معنى ينا دا تكين تقوا شيني كتكا القولي to yan uwa musulmi ga dukkan alamu wannan ayoyin guda biyu za su samun bayani ba sati mai zuwa idan Allah ya kaddare akwai rayuwa za mu zo mu dora akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته